الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله yau muna ashirin ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu, wacce ta daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu, kamar yadda muka saba muna karatun littafin mabahis fi ulumil qur'an na marigayi Dr. Manna Al-Qattan Allah ya rahama a gare shi idan ba a mance ba darasinmu da ya gabata mun fara da babi da yake magana akan bambancin alkur'ani da hadisi kudisi da kuma hadisi nabawi ya yi tarifin alkur'ani ya yi tarifin hadisi kudisi da yadda ake bambance ko ake gane hadisi kudisi da hadisin da ba kudisi ba to yanzu sai bambance-bambancen da suke a tsakaninsu mala ya ce alfarku bayan alkur'ani wal hadisil kudisi bambanci tsakanin alkur'ani da hadisi kudusi hunaka iddatu furuq bayan alkur'ani alkarim wal hadisil kudusi akwai bambance-bambance masu yawa a tsakanin alkur'ani mai girma da hadisi kudusi a hammuha muhimmai daga cikin waɗannan bambance-bambance su ne awwalan na farko an alkur'an alkarima kalamullah aw habihi ila rasulillah bi lafzihi wa tahadda bihi al-araba fa'ajazu an ayyatu bi mithlihi أو بعشر صور مثله أو بسورة من مثله ولا يزال التحدي به قائما فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين yace bambanci na farko shine an alqur'ana alkarima shi alqur'ani mai girma kalamullah zancen Allah ne auha bihi ila rasulillah wanda ya wahayinsa zuwa ga manzan Allah bi lafzihi da lafazinsa da lafazinsa da ma'anarsa ba ƙare ba rage yadda aka gaya masa haka yake faɗa shi amintacce wanda aka aiko ɗan saƙon shi ma amintacce na zalabihin ruhul amin ala kalbika litakuna min almunziri wa ma huwa ala alghaibi بضني إن علينا جمعه وقرآن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله da abin da aka gaya masa Allah ya masa alkawarin ya tsaya ya saurari karatun jibril komai yawan surori ko ayoyi da za a saukar a lokaci guda daga sauraro ɗaya ya haddace ya iya karatun kuma ba zai mance ba sai abin da Allah ya so ya mantar da shi wanda aka shafe hukuncinsa da karatunsa wata hadda bihi al'araba kuma Allah subhanahu ta'ala ya kalubalanci larabawa musamman su da suke da'awar cewa annabi shi yake kirkira ƙur'ani su da suke da'awar cewa ba wani abin da Allah ya sauka da masu da'awa cewa su ma za su iya saukar da makamancinsa wa man kala sa'un zilmi silama an zalama suna cewa launa sha'u la kulina misila haza in haza ila safir al'awwal wayanda sun ga dama su ma za su iya mayin irin qur'ani dan kawai tatsuniyoyi to irin su din ne Allah madaukin sarki ya ce to ku zo da makamancinsa fa'ajazu ayyatu bi mislihi suka gaza suka kasa zuwa da makamancin sai ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin su zo da makamancinsa suka kasa au bi ashri suwarin mislihi ko kuma aka ce su zo da surori guda goma makamantansa qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi min misli muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin aw bi suratin min mislihi ko kuma ma da sura ɗaya ma ba sura goma ba irin alkur'ani shi ba suka kasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin duka suka kasa wala yazalu tahaddi bihi qa'iman kuma wannan kalubalen yana nan har yanzu wanda duk yake ganin zai iya ga fili ga mai doki ya kwaikwaya ya zo da irin ƙwar'anin magani ko dukansa ko sura goma ko sura ɗaya ko kamar wal'asir ko kamar inna a faina ba za su iya ba wani yana cewa kad ajazal khalqu anil itiyani bi misli ayatin min alqur'ani duk halittu ba za su iya zuwa da daidai da aya ɗaya irin ta alƙur'ani kuma Allah ya ce da aka ce siyin siyin siyin suka kasa aka ce ba za ku iya ba kuma ba su ji haushi sun bugi ƙirji sun ce bari mu yi ɗin za mu iya ba ya ce la'inis ta ma'atil insu wal jin ala iyatu misali hazal ƙur'ani لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da mutane da aljanu za su haɗu a kansu ƙirƙiri irin alƙur'ani Allah ce ba za su iya ba ko da za su rinka haɗuwa suna taimakon junansu duk wasu masana fasihai haziƙai na bil'adama su haɗu da zakakuran aljanu da aljancinsu da hatsabibancinsu da ƙwaƙwalansu na aljanu su zo su haɗu wannan ya ce a sa aya kaza wannan ya ce a sa kalma kaza wannan ya ce a a cire duk su ƙure a daka ta basirarsu da waye Allah ce la ya tuna misalihi ba za su iya ba kuma ba su iya ɗin ba ya ce fa'in lam tafa'alu walan tafa'alu fattakun narar lati wa ko da hannas tun da kun kasa kuma ba za ku iya ba to ku kiyaye kanku ku yi wa kanku kiyamun laili ku guje wa azabar Allah ku yi imani da wannan alkur'ani ku yi aiki da shi har yanzu wannan kalubale a tahaddi yana nan to shin wannan kalubalen da aka yi musu daga ƙasa daga sama zuwa ƙasa aka yi ko kuma daga ƙasa zuwa sama aka yi musu shin cewa aka yi farko su zo da makamancin ƙur'ani da suka kasa aka ce zo da surori goma na alƙur'ani da suka kasa aka ce zo da sura ɗaya ta alƙur'ani da yawa malaman tafsiri haka suka faɗa cewa haka aka tafi daga sama aka yi wa ƙasa domin wannan shine kuma zai fi gajiyarwa a gare su amma sai suka ce a in aka dobi tarihin saukar ayoyin za a ga falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiki suratul tur ce ko sura ce da take tana farko farkon surorin da aka saukar a makka wal fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin suratul hud ce ko yunus hud ko yunus hud to ita kuma ta gabaci ta zo ne bayan suratul bayan suratul tur fa'atu bi suratin min mislihi ita kuma bakara ce kowa ya sani bakara kuma madaniya ce tunda aka je madina aka yi ta saukar da bakara har sai dab da wafatin annabi sannan aka gama saukar da bakara to kaga kenan da gaba ɗayan aka fara sai aka zo aya goma am sura goma sannan aka zo sura ɗaya to amma dai kasancewar wancan ɗin maganar farko daga gabaɗayan ƙura'ani sura goma sura ɗaya akwai sahabbai da tabi'ai da dama da suka faɗa hakan shi sa maganar ta zama ita ce mashahuriya kuma a hakan za a ga idan maganar kamar gajiyarwa ce wannan ɗin ya fi gajiyarwa ce ku zo da gabaki ɗayansa ku ƙirƙiri gabaki ɗayansa sura 114 suka kasa to ku zo da sura goma suka kasa to yanzu an rage an zafge kaga daga 114 aka dawo goma an zafge 90% hadda wani abu to goma ma aka sake zabge fiye da 90% 99% ma za ka ce aka ce yanzu sura ɗaya kuma ba a ce mai tsawo kamar bakara ba ko da alamta abin nan ina a faina kowar asir inda sun yi shi kenan sun ci kwallo za a ce eh to ai dai mu ma gashi to suka kasa to Allah ce tunda kun kasa kaga wannan shi ba za ku iya ba kaga wannan shi ya fi nuna gajiyarwa a gare su amma haka ce ku zo da gabaɗayan ku zo da sura ɗaya suka kasa aka ce to yanzu ku zo da sura goma suka kasa to wanda ya kasa ɗaya a ce ya zo da ya yi goma wanda ya kasa goma a ce ya yi ɗari da sha hudu التسلسل المنطقي logical sequence a tsari na abin nan bai tafi bisa tsari na kamar hankali ko wayo amma dai akwai malaman da suka faɗi wannan magana akwai wani malami ma da ya rubutu a kai ya sa masa a tahaddi bil qur'an sunan littafin a tahaddi bil qur'an to ya kawo duka wannan maganganu da hujjojinsu da dai abubuwan da suka abin to mala yace wal hadith wannan shine bambanci na farko shine miza ta farko ta alqur'ani shi littafi ne da Allah ya saukar da shi zuwa ya wahayinsa zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallama da lafazinsa ya kalubalanci larabawa da su zo da makamancinsa ko sura goma ko sura ɗaya suka kasa wal hadisul qudsi shi ku hadisi qudsi lam yaqa bihi tahaddi ba a kalubalanci kalubalanta ba ta afku ba gare shi wal ijaz kuma lafazinsa ba lafazi ne na mu'jiza ba wanda za ce wani ba zai iya zuwa da irinsa ba a kalubalance su cewa in kun isa ku zo da kamar lafazin ya ibadi in ne haramta zulma ala nafsi da makamancin wannan ba wannan shine bambanci na farko tsakanin alkur'an da hadisi kudusi wato at-tahaddi wal i'jaz bambanci na biyu wal qur'an al-karim la yunsabu illa ila Allah ta'ala fa yuqalu qala Allah ta'ala shi alkur'ani ba a danganta shi zuwa ga kowa sai zuwa ga Allah wal hadisul qudsi shi ko hadisi qudsi kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata yurwa mudafan ila Allah ana rawaito shi ne a raba shi zuwa ga Allah wa takunu nisbati ilaihi ina idhin nisbati insha dangantawar sai zamana dangantawa ce ta faruwarsa asali daga Ubangiji ne, amma lafazin daga ma'aiki ne sallallahu Alaihi wasallam. Fayuƙalu sai a ce, Kalallahu ta'ala, ko a ce, Ya ƙulullahu ta'ala, wa kadiyarwa mudafan ila Rasulillah. Aka rawaito shi kuma hadisi ƙudisi an raba shi zuwa ga ma'aiki, wata kunin nisbahi na izin nisbatu ikhbari. dangantawa sai ta zama dangantawa ce ta bayar da labari wato abinda annabi ya ba da labarinsa daga ubangijinsa li'annahu sallallahu alaihi salatu wassalam huwa al-mukhbiru bihi anillah domin shi ma mai ba da labari ne daga Allah shi ma ba daga gare shi bane Allah ne yake bashi bayanin sai shi kuma ya ba da labari da abinda aka yi masa wahayinsa fayuqalu wajen dangantawar ko rawaito shi sai a ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل amma ku shi ƙur'ani ba ka da buƙatar in za ka kafa hujja da aya sai ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fima an yarwihi an rabihi ko fima ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz kana cewa ya qulu Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ko kana cewa kala Allah ta'ala to kowa ya san alkur'ani za ka faɗa in ku hadisi kudusi ne sai ka fara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kai idafa ka ce fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla to shine bambanci na biyu bambanci na uku wal qur'anul karim jami'uhu manqulun bit tawatir fa huwa qat'iyyu thubut والأحاديث القدسية أكثرها أخبار أحاد فهي ظنية الثبوت وقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون موضوع ضعيفا والحديث آه والقرآن الكريم shi kuma alkur'ani mai girma bambanci na uku jami'uhu manqulun bitawatir gabaki ɗayansa an naƙalto shi ne ta hanyar tawatiri jama'a masu yawa na sahabbai sun koyar da jama'a masu yawa na tabi'ai su ma tabi'an sun koyar da tabi'ut tabi'in su ma sun koyar da tabi'ut su ma sun koyar su ma sun koyar wanda kowace ɗabaka ba za a iya ƙididdige adadin mutane nawa ne adadin tabi'ai nawa ne suka koya daga sahabbai adadin tabi'ut tabi'in nawa ne suka koya daga tabi'ut tabi'in adadin mabiyansu haka haka har a zo zuwa ga yanzu shi kuwa alhadisul qudsi to ya ce fahuwa kafi'iyar sabot wannan jama'a da yawa daga jama'a masu yawa wanda ba zai yiwu a hankalci a ce duk sun haɗa baki sun ce bari mu ƙirƙiri kaza su gaya wa na ƙasa da su ko ma ku ƙirƙira ko ma ku maimaita su ma nan su maimaita a yi ta tafiya tsawon zamani wani bai gano cewa ba haka abin yake ba a hankalci ba zai wuto shine ma'anar tawatur to saboda haka kenan fa huwa qat'iyyu thubut shi tabbatuwarsa yankakkiya ce yaqini ne cewa babu wani kokonto cewa alqur'ani nan daga Allah ne domin al'ada ta hankali ta gudana ba zai yiwu ai ta maimaita ƙarya ai ta maimaita ƙarya tsawon zamun nan amma a kasa gano wanda za su gano a kasa samu wanda za su gano cewa wannan magana karya ake ba zai yi ba to shi ne ma'anar ƙafi'iyu sabot abu ne da tabbatuwarsa ba wani kokwanto a cikinsa wal ahadisul qudusiyya su ku hadisai qudusi aksaruha akhbaru ahad mafi yawancinsu ruwayoyi ne na ɗaiɗaikun marawaita nan ce akhbar arba yana nufin wai kowane hadisi mutum ɗaya ne kawai rawaito ba a'a waɗanda suka rawaito yawansu bai kai yawan da za a kira su mutawatir ba wani za ka samu mutum biyar ne a wannan ɗabakar nan ɗabakar uku nan ɗabakar kaza hadisi shine hadisi ahad ana samun ko mutawatiran da yawa akwai mutawatirai da yawa akwai nazumul mutanasir fil akhbar fil khabar al mutawatir na imam suyuti akwai littafai da yawa da aka rubuta aka tattaro hadisai mutawatirai hadisi na mal amal bin niyat hadisi na farko hadisi ne mutawatir min husni islamil mar'i hadisi ne mutawatir laula ashqa ala ummati ga sunan dai da yawa to amma nan ya ce mafi yawancin su hadisai kudusi kudusiya ba mutawatirai ba ne kuma kasancewar hadisi ba mutawatiri ba ne ba yana nufin kuma ba sahihi ba ne ba yana nufin ba sai yi ba waɗanda suke ahad su suka fi yawa kuma akwai sahihai jingim a cikinsu shi sa magana mafi inganci hadisi inda ya inganta to babu wani uzuri a cikin ƙin kafa hujja da shi a aƙida da ibada ballantana mu'amala inda ya inganta ko ta hanya ɗaya ya zo ko ta hanya ɗaya ya zo inda ya inganta ba wani magana ce wannan hadisi a hali sai dai kawai akwai saɓani na mazahabobi wannan su ce sai ya haɗu da kaza wannan su ce sai kaza wannan su ce amma dai magana fi inganci kawai in dai hadisi ya inganta ko ta wace hanya ya zo ya inganta kawai aiki ya ce wa ma saha anhu min hadisin fadin bihi mai ishirin ya kenan ko kuma haka ya ce wa ma saha anhu abinda ya inganta gare shi min hadisin na hadisi fadin bihi ka yi ibada da shi ka yi ibada da shi karkace wai wai wai ahadi ne wai wane ne so da akwai abin da mu'tazila suka kirkira kuma har yanzu wannan abin yana naso yana tabin wasu cewa abin da ya shafi aqida wai ba za ka kafa hujja da hadisi ahad ba sai hadisi mutawatir akan wannan suke karyata azabar kabari suke karyata ni'imar kabari suke karyata tambayar kabari suke karyata ganin Allah a ranar alkiyama suke karyata abubuwa da yawa na aƙida waɗanda suke sun tabbata a sahihan hadisai suke fatali da hadisan suke cewa ƙarya ne wai saboda waɗanda suka rawaito hadisin yau hadisan yawan su bai kai yawan da za a ce ba zai yiwu a ce sun haɗa baki sun yi ƙarya ba har ba a yi na farko-farkonsu an samu wanda ma karara suke karyata irinsu abu huraira su abdullahi bin umar da sauransu to kuma abin shine ya tana so har yau har yau irin 'yan tamore irinsu 'yan gaba gadi na gida da na waje duk wani abin ne gyauran wannan bid'ar ta mu'tazila ce cewa ba za a kafa hujja da hadisi mutawatir ahad ba a cikin abin da ya shafa aqida shi ne har yanzu suke ta faman dakon wannan wahala ba su ma san daga ina suka samu abu na ɗan allah ya sauki to wal ahadisul qudusiyya aktsaruha akhbaru ahad su hadisi qudsi mafi wancin su sun zo ne ta hanyar ahad fa hiya zaniyatu saboda haka su tabbatuwarsu bisa mafi ƙarfin zato ne nan ma an ce zanniyu subut hadisi kaza zanniyu subut sai ana zaton tabbatuwarsa ba wai zato irin wanda aka sani ba na al'ada a ce ina zaton wanda ta yiwu kaza ta yiwu ba haka ba kenan ko a zan a usul abinda yiwuwarsa ya fi ƙarfi akan rashin yiwuwarsa wato idan aka ce sahabi biyu ya rawaito hadisi sahabi uku a tabi'i uku sun rawaito daga waɗannan sahabbai guda biyu ko sahabi ɗaya ma a ce tabi'ai uku sun rawaito daga gare shi kuma na ƙasa da shi a ce mutum biyu shi ma na ƙasa da shi to kaga dai sahabi ba wata magana babu wani kokonto akan adalcin sahabbai sai dai wanda bai yarda da ƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine zai ce ya yarda da sahabi wani bai yarda da sahabi wani ba sannan su kuma tabi'ai dai an tabbatar da adalcin su da amanar su da sikancin su shi ma ba wata matsala ko sahabi ɗaya ko tabi'i ɗaya ne haka masu bin su haka masu bin su saboda haka in dai an tabbatar da gaskiyar su ba wata magana shi sa ibnu hazm Allah ya masa rahama yake cewa da a ce za a samu hadisin da duk sahabbai ba wanda ya rawaito shi sai sahabi ɗaya duk yawan tabi'ai tabi'i ɗaya ne ya rawaito shi daga wannan sahabin duk tabi'u tabi'in shi ma nan ɗaya ne masu bin su ma mutum ɗaya ne masu bin su ma mutum ɗaya ne in dai na ƙasa da sahabin nan sahihan mutane ne amintattu ne sikati ne udul ne ce to mu mun yi imani da shi kuma wajibi ne kowa ya yadda cewa annabi ne ya faɗi wannan magana ko ya aikata wannan aiki kuma ya aiki da shi ba wani uzuri ko wani cewa a ai mutum ɗaya ne a mata umu bihil balwa ne a shi wanda ya rawaito ba faƙihi ba ne a shi wanda ya rawaito ya saba wa abin da ya rawaito ɗin a a kaza kamar yadda masu fikihun ahnaf suke kawo irin wayannan abubuwa watakila mun zo usulul fiqh za mu tattauna wannan insha Allah ma'ana an kaji an ce zani subut ba zato irin wanda muka saba da shi a ce ina zaton shi ne ina zaton ba shi ba ne wanda kai kafirin zayar da ba shi ɗin ba ne ko da shi ɗin ne da ba shi ya yi daidai a ba irin wani ake nufi shi zato yiwuwar ita ce mafi rinjaye a kan rashin yiwuwa to sannan kuma wani bambancin shi ne wa kad yakuna al-hadith al-qudsi sahihan hadisi kudusi yakan zama sahihi kama wannan hadisi da ya gabata wanda ya bada misali shi ya kulin lawa ta'ala ana inda zanne abdi bi kaga mutafakun alai hadisi na bukhari da musulun man adali waliyan kaga bukhari ya rawaito shi to kaga sahihi ke wa kar ya kuna hasanan zai iya zama hasan wa kar ya kuna da'ifan zai iya zama da'ifi zai iya zama ma mawdu'i kamar anta turidu ya bana adama anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamtani fi ma uridu kana laka ma turidu wa in lam tusallimni fi ma turidu kage wannan kamar wata Hausa kamar Hausa ne ma kamar abin ya kai dan adam kai kana nufin abu ni kuma ina nufin abu ba abin da zai tabbata sai abin da na yi nufi in ka sallama min cikin abin da na yi nufi to abin da ka yi nufin sai ya tabbata gare ka wannan ga ba hadisi ba kamar da ake cewa alkalbu baitul rabbi wannan hadisi ne ma na masu kowa allah da suke abin cewa wai zuciya ita ce ɗakin ubangiji sai su ce ayi hadisi ma ce ma wasi'ani arbi wala sama'i walakin wasi'ani kalba abdul mumin sama taimun kaɗan ƙasa taimun kaɗan amma zuciyar bawa na mumini ta iya lwace ni ta iya ɗauka ta sama ba ta isa ta ɗauke ni ba ƙasa ba ta isa ta ɗauke ni amma zuciyar bawa mumini za ta iya ɗauka ta to in suka yi haka haka suka yi wani waje-waje suka yi wasu fassarori da tawile-tawile da irin wannan maganganun su ce wai ma'arifa sai kawai ma a yi ihu a ce shi kenan ma allan ya sauka a jikin mutum sai mutum ya ce shi ma ya zama allah yanzu shi ma ya yi wasuli yanzu ai kun ga wata waka da wannan gwarawa suka yi waye kai ma allah ne shi ma allah ne waye dan kano Allah ne wane ne dan kaulaha Allah ne waye shi ma mai waka sai ya ce shi ma Allah ne shi wannan kasamin shi ma sai a nuna shi a ce kai ma Allah ne sai su ce ku ma Allah ne sai su ce kowa ma Allah ne to kaga wannan hadisin ba ma hadisi ba ne kirkira ce kawai kama irifuni kabala an ta'arifuni fa in lam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kan ku bauta mu in ba ku sanni ba ya za ku bauta mu eh magana ce mai kyau amma ba duk magana ce mai kyau kuma za ta zama hadisi ba ba duk magana ce mai kyau za a ce ta zama hadisi ba to kaga ba ma sahi za'ifi ba a cikin hadisi kudusi ana samun ma hadisai mawdu'ai wanda kwata-kwata ma kirkira aka yi aka ce annabi ya ce Allah ya ce kaga ƙarya ninkin ba ninkin an wa annaba an wa Allah Allah ya ce kar ku faɗi abin da wa an ta kuno alallahi ma la ta'alamu Allah ta shirku bi shi'a wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lam ya hada shirka da yi masa ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya mun ƙarya ya taradi mazaunin sa a wuta to an kirkira an ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce kaga duka an masa ƙarya Allah ya sauke sa mutane su guji wa Allah da annabi ƙarya Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkazib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkazib la yuflihun masu yi wa Allah ƙarya ba za su taɓa samun riba ba duniya da lahira ba za su taɓa cin nasara ba ba za su taɓa samun rabauta ba sai Allah ya ga bayansu sai Allah ya yi fata-fata da su ga kwanan nan aka ƙirƙiri ƙarya wai mutum ya ji wajen maulidi ya ci wani abu maulidi wai Allah ya gafarta masa duk zunubansa ya dawo kamar ran da babarsa ta haife shi kuma wanda ya wannan ƙarya yana ta maimaita cewa ya inganta ya inganta kaga wato so yake ce ko aya ce ko kuma wani sahihin hadisi ne to to kaga wannan zunzurutun ƙarya ce Allah ce la yuflihun wallahi masu yin wannan su ji tsoron yadda ƙarshen su zai kasance ba a yi wa Allah ƙarya shikenan an ci bilis ba a yi wa manzan Allah ƙarya an ci bulis a wani lafiya Allah ya tsare to wannan shine bambanci na biyu amma ka kamar shi alkur'ani babu maganar a ce wannan ayar ba mutawatira ba ce ba maganar a ce wannan ayar ko wannan sura za'ifiya ce ko hasana ce ballantara ce mawdu'iya akan ce kira'a mutawatira da kira'a shaza amma ita ma kira'a shaza yawanci takan zo ne ta hanya sahihiya kawai abin da ya bambanta ta da mutawatira yawan adadin waɗanda suka rawaito su ne ba su kai yawan mutawatira ɗin ba amma ba yadda za a ce wannan ayar za'ifiya ce ba zai yiwu ba kaga wannan shine bambanci na uku bambanci na hudu tsakanin hadisi kudusi da alkur'ani walkur'an alkarim min indillahi lafzan wa ma'anan fahuwa wahayun bil lafzi wal ma'ana shi alkur'ani mai girma daga Allah yake da lafazin da ma'anar sauraka shi wahayi ne da lafazin da ma'anar yadda aka gaya masa haka kawai yake faɗa wai za ta tila alaihim ayatuna kalan lazin larjuna lika a na tibi ƙor'anin gairi haza au badil sai Allah ya ce ya ce mai wal ma ya kuni li an ubaddilahu min tilka'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai in yana ana karanta musu ƙur'ani marasa imani da alkiyama sai su ce ita bi ƙur'anin gaira haza zo da wani ƙur'anin ba wannan aw badil ko ka ɗan yi masa kwaskwarima a ɗan canja shi a rage zafin ayar a samu yadda za a samu haɗin kai a daina nuna bambanci na addini a ce kar a dinka cewa musulmi ne kaɗai za su shiga aljanna a ce a'a a daidaita dai abin yadda dai za a bin sai Allah ya ce ce ne da su ma ya kone li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ba zai yi gare ni na canja shi bisa ratsin kaina in attabi illa ma yuha ilai kawai abin da aka yi min wahayinsa shi nake bi lafazin da ma'anar duka daga Allah ne shi yasa inna hadhani lasahirani yuridani inna hadhani lahaja ce ba ta ƙuraishi ba shi ko manzan Allah su ba banu hashim ba shi ko manzan Allah ba ƙuraishi ne banu hashim amma yadda aka saukan masa da wannan karin harshen da ba nasa ba bai canja ba ya ce mu a namu lahajar cewa muke inna hazaini lasahirai lasahirani yanda aka gaya masa haka ya faɗa kuma shi isa sai a ce kul ce ne in ya zo ba zai cire ɗin ba sai ya faɗa hadda ɗin. kamar yanzu wannan da muka karanta sun kalubalance shi canja wani ƙur'anin mana sai aka ce masa ƙul ma ya kuni li an ubadila homin tilka inafsu to ai da yana da wani hannu yana caccanjawa ba da in ya zo sai ya cire ɗin. kawai ba da amsa ya ce ma ya kuni li an ubadila homin tilka inafsu yas'alunaka anir ruh da kawai sai ce an ruhu min amri rabbi ba sai ya ce ɗin ba an ce da shi ce ne da su sai da ya ce ce ne ɗin sannan ya faɗa amsa ta ga ya nuna yadda aka ce ya faɗa haka yake faɗa da aka zo magana tsakanin abin da ya faru tsakaninsa da zai da zainab duk abubuwan da ya faru wa takshan nasa wallahu ahqu an taksha wa takshan nasa wallahu ahqu an taksha فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عليك حرج في أزواج أديم إذا قضوا منهن وطرا وكان الله كافنا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى كان قوي أبن الله سيبينا kana tsoron mai mutane za su faɗa Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoronsu sai yadda aka yi masa kamar faɗa ne ko magana sai da ya faɗi yadda aka gaya masa ɗin shine na shine Aisha radiyallahu anha ta ce da zai ɓoye wani abu da ya ɓoye wannan magana sallallahu alaihi wasallam aka ce walaula an sabbatinaka laqad kidda tarkanu ilaihim shay'an qalilan idan لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فيما سيد يفعل da yana ragewa ko da duk wayannan ko ya dan sassauta lafazuzzukan to yanda lafazin da ma'anar haka yake fada ba ƙari ba rage kaga walau takawwala alaina ba'd la akhazna minhu bil yamin thumma لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فيسا su kansu ƙulƙul ɗin nan shi ma dalili ne da yake tabbatar da cewa ƙur'ani daga Allah yake ƙul huwallahu ahad ƙul a'udhu ƙul a'udhu yana tabbatar da daga Allah ne domin kai kake ƙirƙirar abu ka zo ka ce ka gaya wa kanka ka ce ce ne kaza a ya zama gwaranci to shi ma cewa ake ya faɗa haka yake faɗa yadda aka gaya masa haka yake faɗa sallallahu alaihi wasallam to amma hadisi kudusufa wal hadisul qudusi ma'anahu min indillah shi hadisi kudusi ma'anar ce daga Allah wa lafzuhu min indir rasul sallallahu alaihi wasallam lafazin kwa daga manzan Allah yake ala sahihi bisa ingantattar magana fa huwa wahayun bil ma'ana shi wahayi ne a ma'ana dunan lafzi banda lafazin walidha tajuzu riwayatuhu bil ma'ana inda jamhuril muhaddisin fi sa riwayarsa da ma'ana a rawaito hadisi da makudusi da ma'anarsa ba da lafazinsa ba in an cika sharaɗan halatta wayar da ma'ana ya inganta in ba a cika wa bai inganta ba amma shi ƙur'ani ba ya yiwuwa ka ce za ka karanta ayar alƙur'ani da ma'anar tata kamar ka ce ƙul huwallahu wahid allahu alladhi yaqsiduhu kullul hala'iq bil hawa'id fahuwa sam kaga abu ma biyu kana yin wata magana wai wata ma'ana to ka cire shi daga ƙur'ani kawai magana ka ka faɗa ba maganar Allah ba to shi ko hadisi kudusi ana iya rawaito shi da ma'ana in an cika sharaɗan ruwayar hadisi da ma'ana ɗin ina jin mun yi wannan a musalawar hadis ko za mu zo kansa a ruwayatul hadis bil ma'ana ba mu yi ba ko to za mu zo kansa a littafin sannan bambanci na biyar shine wal qur'anul karim muta'abbadun bi tilawatihi fi al qur'ani mai girma an shar'anta ibada ta karanta shi rera shi ana yin ibada da rera karatunsa wa huwa allazi tata'ayyanu liqira'ati bihi fi salah shine wanda karanta shi a sallah yake wajibi Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka daga alqur'ani wa qira'atuhu ibada karanta shi ibada ne yusibullahu alaiha bima ja a fil hadis wanda Allah yake ba da lada a kan karatun ladan da ya zo a hadis ya ce man kara a harfan min kitabin lahi ta'ala falahu hasana wanda ya karanta harafi ɗaya na alƙur'ani za a ba shi lada wal hasana bi ashri amsaliha kowane lada kuma daidai yake da makamancinsa guda goma kowane harafi ɗaya lada goma sai don ya bayani filla-filla kada a ɗau kalma ɗaya a ɗauka ana nufin harafi ɗaya sai ce la'akula alif lamim harf ba na nufin alif lamim harafi ɗaya ba a'a walakin alifun harfun walamun harfun wamimun harfun harafi nawa kenan to lada talatin kenan alif lamim lada talat bismillahir rahmanir rahim lada 190 kenan kul kowane harafi amma wal hadisul qudsi shi ko hadisi qudsi la yajzu fi sala baya halatta a karanta shi a sallah ba za ka zo ka ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا عند تقليز الله وديك أفوي shi ba a tilawarsa kuma ba a ibada da karanta shi amma a jimlace za a samu ladan an karanta hadisi amma cewa da harafi lada goma duk wane ne a ba a faɗi wannan ba wai sibullahu ala qira'atihi sawaban amman eh Allah yana ba da ladan karanta shi amma a jimlace fala yasduqu fihi sawabul ladhi warada dhikruhu fil hadisi ala qira'atil qur'an ladan da aka ambata za a bayar a cikin wannan hadisi na karanta alkur'ani ba zai tabbata ba a cikin karanta hadisi kudusi shi ne bi kulle harfin ashirar hasanat cewa kowane harafi lada goma shi ba za ce shi ma kowane harafi lada goma ba amma dai a dunkule akwai lada ya yake allah shi ya sani to waɗannan abubuwa guda biyar su ne bambance-bambancen a hadisi ƙudisi da alƙur'ani shi alƙur'ani maganar Allah ce da ya wahayinta zuwa ga manzala sallallahu ya kuma ƙalubalanci larabawa su zo da makamancinsa suka kasa shi ku hadisi ƙudisi ba a yi ƙalubalanta da shi ba kuma ba mu'jiza ba ne na biyu shi alkur'ani ba a danganta shi ga kowa sai ga Allah shi ku hadisi kudusi sai ya biyo ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ce wanda ya rawaito daga Allah madaukakin sarki na uku alkur'ani an rawaito shi ta hanyoyi masu yawa a kowace ɗabaka yawan da ba zai yiwu a ce sun haɗa baki sun ƙirƙiri ƙarya ba shi ku hadisi odisi yakan zo ta hanya mai yawan yakan zo ta ɗaiɗaikun marawaita sannan na hudu shi alƙur'ani da lafazinsa da ma'anarsa duk daga Allah ne shi ku hadisi odisi lafazinsa ma'anarsa ne daga Allah lafazin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyar shi alqur'ani karanta shi ibada ce da ake ba da lada goma ga kowane harafi shi ku hadisi kudusi ba a rera karatunsa kuma sannan ladansa a jimlace ake bayarwa ba cewa kowane harafi lada goma ba wannan su ne manya-manyan bambance-bambance tsakanin alkur'ani da hadisi kudusi a karatunmu na gaba insha Allah za mu karanta bambancin alkur'ani da bambancin hadisi kudusi da kuma sauran hadisai wato alhadis annabawi Allah ya samu dace